نبينا وحبيبنا مولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah mai kowa mai komi muna gode masa muna kuma neman taimakonsa muna neman tsarinsa daga sharar kawunanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shirye Allah muna roƙo ka shirya da mu wanda kuma ya bata babu wani wanda zai shirya da shi sai Allah ka tsare mu da bata mana tsira da aminci su tabbata akan fiyayyen halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi shi tabbata ta har zuwa ranar tashin kiyama bayan haka mun shaida Allah ya halicce mu ne don mu bauta masa saboda haka ya turo mana akwai maganar da ta shafi addinin mu na addinin musulunci za ka samu al'ummomin da suka gabata duk annabawa karankatinsu musulmai ne amma al'ummomin nasu sai ka samu an samu su ko a ce nasara ko a ce yahudu da sauran wa'annan abubuwa amma dai duk tushen musulunci ne ma'anar musulunci shine miƙa wuya ga allah mai girma da ɗaukaka bin umarninsa shine jawuwa zuwa gare shi da kuma kaskantar da kai da nuna tawazu da kuma tsarkake shi daga abokin tarayya ka sani duk abin da ka sani abin da ka gani da abin da ka gani ba halittu na sama da ƙasa komai halittar Allah ce mallakarsa ce kuma bayansa ne yakan aikata da mu yadda ya so Allah da kansa ya yi bayanin muminai waɗanda suka yi imani Allah ke cewa kaga waɗannan da suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba to waɗannan su ne amintattu kuma su ne shiryayyu ma'ana zalunci a nan shi ne shirka an samu hadisi daga abdullahi ɗan mas'udu allah ya dada shi ya ce lokacin da wannan aya ta sauka wanda ake cewa lallai waɗannan da suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba to lokacin suke cewa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyuna la yazlim nafsa wane ne a cikinmu da ba zai zalunci kansa ba suna ga abubu ne mai wahala annabi sallallahu alaihi wasallam a ba kamar yanda kuke faɗa bane yace ba ku ji maganar luqmanan hikima amincin Allah tabbata a gare shi ke cewa lokacin da ya kira ɗansa ya zaunar da shi yake nuna masa yace ya bunai ya kai dan dana abinda zan maka wasiya la tushrik billahi kada ka hada Allah da komai ya ce domin me lallai inna shirka na zulmun azim shirka zalunci ne babba duhu ne a filin alkiyama duk wanda ya ba Allah tarayya to a ranar alkiyama ba zai samu biyan bukatunsa ba kuma zai koma mummunar makoma Allah ka tsare mu bayan Allah a matsayinka na musulmi ko matsayinki na musulma wajibi ne ki bincika menene shirka don ki tsere mata ki guje mata ka guje mata domin duk abin da kake gani shirka ita ce Allah ba da labarin ya tabbatar duk wanda ya mutu yana mushriki bai tuba bai bar wannan filin duniya to wannan dan wuta ne don duk abin da Allah ba zai yafe masa ba amma shauran ayyuka Allah ce yakan gafarta wanda ya so yakan kuma azartar da wanda ya so Allah ka tsare mu daga shirka kalmar nan ta la ilaha illallah ita ce kalma wacce take ta kadaita Allah ma'ana ba abin da ya cancanta a bauta masa cikin gaskiya ya ba da umarni a yi koyi hani a hannu sai Allah shi kadai kalma ce wacce take kalma ce ta musulunci kuma ba ta ingantuwa ga ɗaya da kowane sai mutum ya san menene ta sanya wani irin abubuwa ta tanada don mai ma'ana mai ma'anoninta tana da wasu sharuɗai sun kai kusan guda bakwai ko sama da haka to dole ka san kowane ɗaya daga ciki sannan ka san ilimin menene ta kunsa ka san fassararta da abin da take nufi sannan ka yi yaƙini da ita ka jawo ka yadda sannan ka gaskata da sauran irin wani abubuwa kuma ka yi aiki da ita kalmar nan ta la'ila ilallah ita ce kalma da take tsarkake ɗan adam daga haɗa Allah da wani kuma kalma ce ita take cusa tsoron Allah a zuciyar mutum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce in kuna ambaton Allah to zai wanke maku kirjinku zukatan ku ma'ana su zamanto zukata masu inganci saboda haka ana bukatar ka rinka furtata ka rinka faɗarta kana neman tsari Allah ya tsare ka daga duk wasu abubuwa kalma ce kuma wanda take tseratar da mai faɗinta ko wanda faɗe ta yadda da ita ya zamanto ya amince da ita ciki da waje to wannan za ta tsare shi daga hada Allah hada Allah da wani kuma kalma ce wacce ta bambanta tsakanin wanda ke kafiri da wanda yake musulmi kuma a wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce duk wani annabi da ya zo bayan kasa a kan ta tsaya haka su ma manzanni karan kaf sun yi ittifaki tun daga farko ita kalmar nan ita suka yi ittifaki a kanta kamar yadda Allah mai girma na ɗaukaka ce hakika mun tayar a cikin kowace al'umma manzo wannan mai wa'azi mai gargadi yana ce masa ku bautata wa Allah shi kadai ku ne san ci dagut menene dagut din kenan kaga duk abin da ba dokar Allah bane dagut ne kamar da malam ya faɗa da zu shari'a wanda ya shafi na demokradiya kaga akwai constitution kwance tushen da suka sa suka ce dole ne ka bi wannan in kana din dole sun yi wani abu wanda ke wannan dokar da suka sa ko ta yi karo da aya da hadisi to dole wai a manufarsu ka watsar da aya ka watsar da hadisi ga binasu da kai haka kuma ka shiga uku dole ne ya zama to a zuciyarka ka tsarkake Allah ka rike shi ka san duk abin da ya same ka wallahi shi idan ba mu manta ba ba ran yanzu duk wani talaka mai karamin karfi sai ke Allah ka saukar mana da abincin nan Allah ka kawo arha abinci ake fada don girman Allah in muka duba da bare da yanzu ai Allah ka bi roƙon talakawa ko bangaren abinci to amma da ya faru hakan sai kuka cewa ai wannan wai wata masifa ce da wata kingina to masifa ta kare a gindinka ta kare a gindinka mugu munafiki mu roki Allah ya kawo mana sauki abu kana ka ce mana wai wai wata masifa ce ƙarya kake mu muka roƙe shi wanda kake gani ma masifa ce mu sake roƙon sai ba mu ya kaut wallahi tallahi zai amsa mana ina su da duk yadda suke ji ba ai sun tara sun tara to wannan magana takin da sauransu duk mu gaya wa Allah zai kawo mana saukin don zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da aka sadu da tsada ya zo ya ce suka zo suka ce ai masu a ƙayyade farashi ya ce a'a tsada Allah ne mai kawo ta saboda haka shi ce ta da shi kuma yaye ta kuma duk da kaga irin wannan wallahi jarrabawa ce takan zo kudin ko ku ce shi ke nan tsadar buhariya ce tunubu ne ne shi na janye ta wala ƙarya ne Allah ne ya kawo mata wannan lokacin yanzu ma ku shi ya kawo kullum za mu roƙi Allah to mu roƙe shi da babban mataki in ji bahaushe duk bukatun mu mu mika masa sai ya amsa amma kuka ce ɗaya kawai kuke bukata lokacin ba ta wuce Allah ya ba Buhari mulki ba Allah ya ba Buhari ba ya bashi kuma aka zo ana wash wash to duk inda ya constitution ne aka bi kowa ya kuka zaɓa wallahi ba za ku samu yadda kuke bukata ba dole ne sai ko da kuna yin a kan larura to dole ayyukan da mu'amala ku ta kyautatu ta bi ta musulunci domin shi ne za a tambaye ku saboda haka mu ji tsoron Allah tauhidin nan shi ne dukkan annabawa sun haɗu a kai aka ce a nesanci dagut duk abin da shari'a an ba ta Allah bane to shine dagut Allah da kansa ya ce yayi alkawari ga waɗannan da suka yi imani daga cikin ku suka yi aiki mai kyau ya ce wallahi da ya takali hannun zan zaunar da su mayar da su a bayan ƙasa kamar yadda aka mayar da na gabaninku wanda sun shiga matsaloli duk wata matsala da kake gani wallahi da magabatan nan sun fika ka tuna zamani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da da kansu sahabbai suke cewa ka roƙa mana allah masifan nan ya ce a zamanin dacan kafin ku za a samu mutum wanda ya imani a nemi abin saya da ake yanka icce a sa daga tsakiyar kansa a tsaga shi ɓari ya faɗi nan ɓari ya faɗi nan amma shauran ba su ridda ba lokacin za a kwantar da kai ga rana a danne mutum da dutse a ce sai ka ce ba Allah ba ɗaya amma ahad ahad suke cewa to mu ma duk masifar da ta taso mu mai da lamarin mu ga Allah kar mu ɗauke ta mu ma ka ga wani wannan shine zaman lafiyar mu kuma ɗabi'un mu su kyautata su yi irin nasu banda bakin ciki banda hasada da kiyayya yanzu duk mafiya yawa mazanmu da matanmu duniyar kawai muka sa a gaba gani muke nan ne rufin asiri kuma wallahi in babu tsoron Allah babu rufin asiri amma muka koma ga Allah in kudin Allah ya baka sai ya baka natsuwa kai yanda ya dace in talaucin Allah ɗora maka ba ka tunanin wani ka san haka Allah ya so kuma in da a tara ma duniyar dukiyar nan dukiyar ƙasa ba za ka iya zama mai kuɗin ba sai Allah ya hukunta dama za ka same shi saboda haka mu ji tsoron Allah ya ce zai amintar da su kamar yadda amintar da wa'ancan wanda suka gabata sa'annan ya ce wale matkina nan zan zaunar da su ko a tabbatar masu da addinin da irtazalan wanda Allah ya yarda su rike shi menene Allah ya damana shi ne addinin musulunci ai mun gode wa Allah tun da muka wayi gari mun ga muna musulmai mun tabbata wallahi in dai muka rike musuluncin nan duk wani barazana da dan adam wani zai yi ko aljani ko waye wallahi mun fi karfin sa sai dai in ba mu riko da musuluncin ba don Allah ya tabbatar mana duk wannan da kake cewa suna kaza kaza wallahi gargaji duk suna yi firgici ne suna faɗin kalmomi tunda midiya ne da sauran wasu abubuwa a hannun suke tabo daga sukan faɗi abin da suka ga dama sukan ziyarci gunda suke gani suke so kuma kuma kun tabbatar ai yanzu kun gane inda suka haska muku kuɗin ba sa son ku wanda suke so din ma wai su din ma suna son su ne da wani munafurci na daban don su cimma su lalata muku kuma Allah ya fi karfin su Allah muna roƙon ka kai mana maganin su wannan Allah ya ce zai sai tabbatar mana dini addinin da aka Allah yadda da shi shine addinin musulunci ya ɗaukaka shi akan duk wani shege wani kafir sannan ya canja maku bayan tsoron da kuke ji ku samu ma'ana aminci don Allah ne faɗa kuma Allah duk abin da kaga faɗa haka yake in kaga sharaɗin bai cika ba to ba ku bi dokokin ba amma ce ya abu duna ni ku bauta mani ni kada in ji Allah kada ku haɗa ni da kowa to ya ce duk wanda ya kafirce ya ƙi bin wannan umarnin bayan haka su ne ake kiran su fasikai Allah sake cewa mutanen kwarai su ne idan aka turar aka ba su wani tamakkan aka zaunar da su a bayan kasa aka ba su madafan iko shugabanni sai mu gani irin su yaya shugabannin namu ne yanzu suke ya ce allazi ne in makkanna fil ardi aqamu salata suna tsaye da sallah shugabannin namu ya suke da sallar suna tsaye da ita yanzu aka ce a karamar hukuma ga shugaban karamar hukuma ya fito an kira azza zaka ga kowa ya taho ya shiga masallaci don me don kawai wani sai ke ma a ganshi shi ma a masallaci amma baya na ga shiru kowa yana tar kasa har an kira azhar ne idan an kira kai gidan ba ni kai kama sabon tuba ko kuma ai mu sai ta nuna kaga kai an kai ka ce masu sai ta nuna su kana gani to kai kuma sun ce masa kamar sabon tuba kaga duk me ka haka rashin daukan addinin da kyakkyawan sanin abin da aka dora mana shine to Allah ce su za su tsaye da sallah a kan lokaci sannan ba da zakka za su bayar da ita su sa a fitar kuma suka yi umarni da kyawawan ayyuka su yi hani daga munana duk wani matsala da wata barazana da ake a kasar nan wallahi ka duba mafiya yawa ai shugabannin wasu daga ciki da hannunsu ne ina kwanan nan aka yi jimin a wata ƙasa wata ƙasar da take abin nan ɗin ta tashi a lokaci da ya fi ta yi magance masu abu kuma ta bar ƙasarta a cikin matsaloli kana ka ce mana wannan ba da wasu abubuwa na munafunci wasu matsiyatan shugabanni ba muna roƙon Allah masu son a kyautata mana Allah ka taimake su duk wani wanda ke kawo mana makirci ciki da waje Allah ka tona masa asiri in mai shiruwa ne Allah ka shirya da shi wallahi mu ji tsoron Allah shine kawai mafita bayan haka shi ne sai Allah ke ce ƙarshen kyakkyawa yana ga mutane yana ga Allah ma'ana duk wanda suka tsaye da sallah suka ba da zata suka bi dokokin Allah to akwai kyakkyawan ƙarshe a gare su bayani na gaba shine abinda yayin halitta ya ce ya ku mutane ku dinnan ku sani gaba ɗayanmu ya ce za a tara mu ma'ana hubbatan ƙurratan ƙuraba babu takalmi babu riga babu hula ba kamai tsirara kowa sarkin ina ne ko shugaban ina kowa tsirara lobar ma da aka yanke aka ciya ta dawo bayan Allah mu ji tsoron wannan rana tana gabanmu to me yasa za a ɗauki abu na amana kai a mazinka na shugaba ka sani fa wannan rana tana zuwa duk wani riga ma baka da ita duk wani abin da aka ɗora maka ka lura da shi an raba ka da shi saboda haka mu sani a wannan lokacin ka duba duk mutumin da ya mutu yanzu ake zancen makabarta yanzu abin takaici yanzu da za ka je gobe duk sai ka samu yara ne kanana wani wanda yake wannan wane ne a garin ba za ka gan shi a gun ba da masu kuɗin har mu din ma yanci masu bayanin ma ba ka samu su a guri sai kawai wasu tsiraru wanda Allah ya mana nasibi su za ka samu me ya kawo haka gaskiya dole mu koma gidan nan ne fa shine gidan makoman kowane ɗaya daga cikin mu mazanmu da matanmu kuma kyautata halin kaje ka yake Allah kaɗai san irin ladan da zaka samu masu wannan aiki Allah ka taimaka musu ka kuma ƙara musu ƙarfin gwiwa kuma kar ku ji wani abu ba ku rinka faɗa dai mu ma kuma za mu faɗa dai dole in Allah yadda duk wanda ya je shine da riba wanda bai je ba shi ya asara to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan aka tada alkiyama mutum ba zai gushe a gurin ba sai an masa tambayoyi guda hudu na ɗaya rayuwar kan da kai tun daga balagar ka har zuwa yadda ka yi ta din sai an tambaye ka sannan aikin da ka aikata mai kyau ne sai an tambaye ka ko mummuna sannan dukiyar da ka tara sai an tambaye ka ta yaya ka tara ta kuma ya taya ka ciyar da ita kai jikin ka ma jarrabawa da ai maka sai an tambaye ka bayan Allah wannan rana tana zuwa mu ji tsoron Allah matasa ku ji tsoron Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane bakwai yace Allah zai sa su a inuwa al'arshi ranar da ba wata inuwa sai wannan ta al'arshi inuwan nan ma'ana in aka tada alkiyama in alkiyama nan tana zuwa kamar yanzu to in ta tashi babu komai don Allah ce zaka ka kasar ka'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta ba tudu babu gangare komai an yi leburin ta yanzu da za a tashe ka makabartan duk makabartun nan sai a taso ka a wannan lokaci ka je ka ga wani gidan ku Allah ba za ka gane ba to babu ba wani gidan ba wani tudu ba duk gurin ya sai dole ina za ka yi sai ka rasa ma ina ne to balle wannan gurin kuma malamin ka ce mana abubuwa guda uku a wannan rana sun fi komai wahala kuma a duniya su ne mafi sauki inuwa kaga dai inuwa a duniya ga ta nan to amma kaga inuwa a abin alkiyama inuwa a al'arshin Allah ne wanda kuma ka ganshi a karkashin ta to mutumin kirki ne Allah ka samu na ciki sannan ruwa sai ruwan alkausara duk wanda ka ga wani ruwa to mutum ba inda zai samu sha ruwa sai ruwan alkausara Allah ka samu na ciki sannan sai hanya an toshe shine kansa radi da ka haura sai ka fada cikin aljanna Allah samu na ciki bayan Allah irin wayannan abubuwa ana gaya mana ne don mu kyautata kafin mutuwar mu ta zo duk kuma abin da kai wallahi duk munan na aiki da kake da ran da ka tuba wallahi Allah zai gafarta maka to da muna kira ga matasa ku ribauci wannan ma'ana rayuwarku kada ku zamanto jin ku kida ne sauraren ku kida ne wallahi wannan sharri ne na shaidan wayannan yanzu ta lala mana tarbiya ta lalata tarbiyar matasan mu da yan iskan wasu tsofaffin ma duka domin wayan nan ta nan ake hada zinace-zinace nan ake hada sace-sace ake hada abubuwan kuma sai kamu wani allah ba shi dukiyar amma kuma iskancin ya daure wa gindi to wallahi in baka tuba ba ran da ka ji alƙiyama za ka yi bayani da bakinka allah muna roƙon ka ɗaukaka addinin musulmi da musulmai ko ina suke ka kaskantar da kafirci da kafirai ko ina suke yunkurin da ake namin biki na wannan na masarauta ta muna roƙon allah ya kai mu lokacin kuma a yi shi lafiya a wanye lafiya alkhairi kuma da yake a gwajin gurare Allah ka kawo mana ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka kare mana kuma shugabanni masu kokarin wajen jaddada addinin musulunci masu taimakawa Allah ka taimake su wanda ba su taimakawa Allah ka ganar da su su ci gaba da taimakawa kuma idan ba za su gane ba Allah ka yi mana maganin su Allah ka ɗaukaka musulunci da musulunci kawai nake ka kaskantar kafirci kawai nake a ƙulu ƙauli haza astaghfirullah lakum fadlun ghafur aqumu li salati wa Thank you.